أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكوتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا عشرين دهود قوة رمضان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم على الدبو لدري هدو دا أربعين دا أكو wanda ya yi daidai da 25 ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 insha Allah za mu ci gaba a yadda muka tsaya cikin tafsirin alkur'ani mai girma wadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya cikin aya na 142 cikin suratul nisa'i ayan da Allah Ubangiji yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah yana faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kamannin munafikai da irin yadda suke da dawwama tutur cikin yaudara suna tsammanin suna yaudaran Allah Allah ya ce innal munafiqina lallai munafiqai yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum Allah ubangiji kuma dai saka musu da hali irin na yaudaran da suke yi wa idza qamu ila salati idan lokacin sallah yayi to ba za su tashi zuwa sallah ba sai dai su tashi suna cikin kasala da son jiki ba su miƙewa suna sallah cikin nishaɗi yura'unan nasa suna riya dan mutane su gani su ce sun yi amma wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su zikirin Allah sai dai ɗan kaɗan ya tabbata cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin ingantaccen hadisi manzan Allah sallallahu alaihi hadisin Thauban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna asqala salat inna asqala salati ala almunafiqin wato mafi sallan da tafi kowace sallah nauyi wa munafiqai ita ce salatul atmati wa subhi sallan lisha'i da asubahi munafikai ba su iya sallan lisha'i haka sallan asubahi ma da wuya kaga munafiki yana lazimtan sallan isha'i kullum kullum kuma da wuya kaga munafiki yana lazimtan sallan asubahi aka ce dalili shine fa innal atmata ta'ati wa qad at'abahumul amalu bin nahar sallar lisha'i yakan zo kowa ya sun gaji sun ya yake sun gaji don haka ba za su iya tashi su sallah ba fa yasqulu alaihim alqiyam ilaiha sai su gagara su ji nauyin su tashi su yi sallah wa salatu subhi sallan asubahi kuma yakan zo musu ta ce wa naumu ahabbu ilaihim takan zo musu bacci ya rinsa subhanallah subhanallah bacci ya rinsa idan su ya kame idan dunansu ta yanda ba za su iya rabuwa ga barin baccin ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallan da tafi kowane nauyi sallah nauyi ga munafikai ita ce sallan sallan isha'i da sallan subahi sannan akwai wata- cikin wani ingantaccen hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani dangane da wato sallan sallan asubahi sai yake ce tilka salatul munafiqin sallah ne wanda munafikai ba su son ta yajlisu ahaduhum yatarakkabu shamsa ko ko aka ce ba sallan subahi ba sallan la'asar annabi yace tilka salatul munafiqin sallan da munafikai ba su son ta yatarakkabu ahaduhum yatarakkabu ahaduhum yajlisu ahaduhum yatarakkabu shams dayan su zai zauna yana dakon rana ta fadi sai dab rana ta zo da ta fadi hatta idza kanat baina qarnai shaytan sai rana ta zo dab da dab da ta fadi aw ala qarni shaytan ko ta zo daidai kahon shaytan dama manzon Allah ya ce rana ta kan fito ne bisa kahon shaytan kuma ta kan fadi bisa kahon shaytan dan haka ba a yin nafila lokacin fitar rana da lokacin faɗiwar rana manzon Allah ce kama sai ka ga mutum ya tashi fana qara arba'an yayi sallah da sauri sauri sauri raka'a hudu kaman yanda kuciya take koto la yadhkurullaha fiha illa qalilan baya yin zikiri cikin wannan sallan sai dan kadan ma'ana alamomin wato munafiki yana daga cikin alamomin sa kaga yana tabatur yana tamatur wajen sallah ba zai saki ya yi sallah a lokacinta ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana cewa sallan asubahi da sallan lisha'i ita ce sallan da tafi kowane sallah wahala ga munafiqai to shi yasa Allah subhanahu wataala ya siffanta su munafikai da idza qamu ila salati qamu kusala idan sun tashi zuwa sallah za su tashi suna nauyin jiki suna kasala يراؤون الناس ذاك جسنا يو الرياء ولا يذكرون الله إلا قليلا بات ذكر الله في أنكرا to kaga anan mutum ya yi iya ƙoƙarinsa ya gane yaya ake yin sallah kuma yaya rukunan sallah suke kuma yaya sharuɗan sallah suke ba ka da uzuri a gurin Allah ka je gurin Allah baka iya sallah ba ba ka da uzuri a gurin Allah ka je gurin Allah baka iya tsarki ba bayan Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ya ce ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta min ba na neman komai a gurin su ba na neman su ci da ni ko su shayar da ni ni din nan wadace nake ba na bukatuwa zuwa ga komai da komai daga gurin kowa saboda haka ba ka da uzuri a gurin Allah ya zamanto wai baka san yadda ake sallah ba baka san yadda ake tsarki ba kuma ka je gurin Allah yasa aka ce duk wanda ya je gurin Allah Allah ya ce masa yaya kai sallah sai ya ce na yi sallah ne kamar yadda na ga mutane suke yi to za a kore shi a ce masa baka da sallah a'a ka san sallah ka san sharuɗoɗinta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune a masallaci sai wani balarabe ya shigo ya kabbara sallah ya yi sallah ya idan zai fita annabi ya ce zo ka dawo ka sake sallah ba kai sallah ba kun fa salli fa innaka lam tusalli ta ji kai sallah ba kai sallah ba ya sake ya je ya yi sallah ya sake annabi ya sake ce masa kun fa salli fa innaka lam tusalli sai da ya yi sau uku annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullahi ban san yadda zan yi fiye da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa to idan ka yi alula ka zo sallah ga yanda za ka yi alula tun daga farkon hadisin da yake idza qumta ila salati fa asbigil wudu'a ka ka cika alula summa istaqbil alqiblata sannan ka fiskanci alqibla fa kabbir sai kai kabbaran harama wanda wannan kabbaran harama farilla ne shine kabbaran da zaka bude sallah da ita sai ka ce Allahu akbar idan ka daga hannunka sama haka za ka kawo shi hazwal mankibai daura da kafadunka guda biyu daura da kafadunka eh wasu sukan kai shi kunne haka a'a hazwal mankibai daura da kafadu ne haka ce Allahu akbar aka ce idan ka daga sallah ka ce hannunka ka ce Allahu akbar kana nuni zuwa ga duk abin da ba Allah ba duniya da abin da yake cikin ta ka sallame su gaba daya Allahu akbar ثم قرأ ما تيسر من القرآن sai ka karanta abin da ya sauƙaƙa na daga alƙur'ani to a nan dangane da karanta mata yassara min alƙur'an malamai sai suka yi saɓani amma saɓanin wato ba mai faɗi ba ne kaman a mazhaban a mahangan imamu abu hanifa wato karanta fatiha ma ba dole bane cikin sallah sabila da manzon Allah ya ce sun makara ma tayassara min alqur'an da kuma can da Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alqur'an ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani suka ce to kawai idan ka kabbara sallah abinda ka iya na alqur'ani kawai sai ka karanta kana karantawa sallan ka tayi a mazhaban Imam Abu Hanifa amma a mazhaban Imam Shafi'i Imam Shafi'i da Imam Malik imamu daril hijira da imamu abu hanifa da imamu shafi'i da ahmad ibn hanbal suna ganin karanta fatiha wajibi ne a cikin sallah dan haka ma ya zama wanda yake karanta fatiha ba daidai ba ba za a bi shi sallah ba idan mutum yana kakkarya karatun fatiha yana lahani cikin fatiha to ba za a bi shi sallah ba za a nemi wanda ya iya fatiha da kyau ya iya karatun kuma da kyau saboda manzon Allah ya ce ya ummukum aqra li kitabillah wanda zai limance ku shine wanda ya fi ku sanin alqur'ani ma'ana wanda ya fi ku sanin yadda ake karanta qur'ani din da kuma menene fiqhu na alqur'ani din to shine manzon Allah ya ce su maqra ma tayassara min alqur'an sai ka karanta abin da ya sawwaka na daga alqur'ani sun marka sannan kai ruku'u ma'ana bayan ka karanta fatiha ka karanta sura idan kai liman ne to wasu sun ce ana jiran idan ka karanta fatiha ka ɗan yi shiru gwargwadon yanda mamu zai karanto fatiha kaman a mazhaban imamu ahmad ibn hanbal kenan kai shiru gwargwadon yanda mamu zai karanto fatiha ko ko dai a mazhaban imamu wato kaman imamu shafi'i suna ganin karanta bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim a farkon sura sabila da suna ganin bismillah yana cikin alkur'ani ba wai ba ba wai a cikin a wajen alkur'ani yake ba in ka zo da ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ka karanta fatiha haka idan ka karanta fatiha zaka shiga sura zaka ce bismillahir rahmanir rahim idan zaka bude sura zaka bude shi da bismillahir rahmanir rahim saboda wasu suna ganin bismillahir rahmanir rahim kowace sura da jibril ya zo da ita wa manzon Allah bismillahir rahmanir rahim ne farkon wannan sura wasu kuma sai suna ganin bismillahir rahmanir rahim wato kaman ba a kowace sura take ba an yi ilhakin ta ne da farkon kowane sura kaman a mazhaban imamu malik ba a karanta bismillahir rahmanir rahim ba a karanta ba sai dai kawai ka ce Allahu akbar ka kabbara sallah amma kaman maulan mu shekul islam shehu ibrahim ba malike ne amma yana karanta bismillah ba maliki ne a mazhaban malikiya ba a karanta bismillah rahman rahim a mazhaban malikiya ba a qabdu qabdu shine kama kirji irin kama hannun nan da ake yi ko ya zamanto a can saman kirji ko ya zamanto tsakanin ciki wato da saman kirjinka ko ko yanda dai hay'atin qabdun yake da za mu ga qabdu wani abu ne wanda an nakara shi matuka a Najeriya wato a kama ka kana kabdu ma kaman wata jarima ne akwai wanda an kakkashe su dalilin kabdu ma akwai wanda sun sha bulala dalilin kabdu kabdu shine dai kama kirji a Najeriya kafin zuwan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ba a kabdu ba a yi Shehu Ibrahim shine ya zo da sunnan kabdu ya yada sunnan kabdu fadlan shi ba malike ne mazhaban sa malikiya ne amma kuma sabila da aqidan ahlus sunnati wal jama'a shine duk wanda ya zo da wata fatawa ko ya zo da wata dalili to akan biye masa ne a take masa baya idan yana tare da ya tabbata cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah ba da ka ga manzon Allah ya tabbatar da wani abu cikin ingantaccen abu kuma gashi nan tabbatacce ne dan limamin ka na mazhaba bai tabbatar da wannan abun ba sai ka ce ba za ka yi wannan abun ba a'a imamu malik da kansa yace kullum minna yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr kowa ana karban addini a gurinsa kuma akan iya mayar masa a ce a ban fahimci wannan ba sai dai manzan Allah za Allah shine kadai wanda ba za ka mayar wa manzan Allah ka ce kai baka karba ba wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mumini da mumina ba su da wani zaɓi ko ku su zo da wani abu saɓanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi saboda haka za ka ga ana karanta wato kamar yan tijjaniya za ka ga suna karanta bismillah rahman rahim wannan mafi yawa a- a shehu ibrahim radiyallahu anhu sai ya zo ya dada jaddada wannan sunna din da sunnan qabdu duk wanda da ka ga yanzu suna yaki da shehu ibrahim suna cewa ai ya ce kaza a'a ana bautansa ana dukkan su da su da iyayensu kafin zuwan shehu ibrahim din ba kama kirji suke yi ba kama kirji ma jarima ne wanda ana hukunta mutum akan ya a ganshi yana kama kirji amma yau kuma gashi sabila da gaskiya ce kuma gaskiya ba ta karyewa duk kashinta yau duk yanda ka je da ka ga wato 80% na masu sallah za ka ga suna kama kirji a dai nan arewacin Najeriya dai nan arewacin Najeriya 80% na masu sallah za ka ga suna mene suna kama kirji me yasa sabila da tabbataccen abu ne akwai littafin shekul islam mai suna raf'ul malam amman rafa'a wa qabada iqtida'an bi sayyidil anam raf'ul malam amman rafa'a wa qabada iqtida'an bi sayyidil anam wanda wannan littafin ya taro abubuwa da yawa wanda duk yanda mutum ya kai da rashin adalci sa ga shekul islam shehu ibrahim ya karanta raf'ul malam bai kuma zo ya yi ma shehu ibrahim adalci cikin abubuwan da aka ɗaɗɗaura shi a kai na zace-zacen ƙarerayi a kan shi ba to ba zai taɓa masa adalci ba har abada kuma ba adalci ba saboda farkon abin da shehu ibrahim ya buɗe raf'ul malam da shi shine wujubu tiba'in nabi hasalin farko kenan wajibcin bin annabi ya buga hujjoji masu girma dangane da abin da ya zama wajibi na bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fasali na biyu he ya bude fasalin fi annal a'immata tabarra'u min kulli man khalafa sunnata min aqwalihim wa ara'ihim duk malamai masana magabata a imma sun yi bara'a ga duk mutumin da ya ce ya bi maganan su ya ajiye maganan manzan Allah kawai mafita shine ka ɗauki maganan manzan Allah تمسك بأبيان النبي متابعا مذاهبه والمودفات فلا كريكي جيزان النبي ككم كريكي kuma duk abin da manzan Allah bai zo da shi ba karka yadda ka biye ma wannan da fatan ana tare da saboda haka sai ya zamanto a idan mutum ya karanta Fatiha a sallah ya kabbar sallah ya karanta Fatiha to zai karanta bismillahir rahmanir rahim kamar yadda yana nan cikin hadisin Abu Hurairah manzon Allah yana karanta bismillahir rahmanir rahim sai ya shiga cikin sura sura kuma mata yassara duk abin da ya samu amma a mazhaban malikiya ana son a tsawaita karatu a sallan subahi ana son a tsawaita karatu a sallan aba ana son a takaita da kuma magriba sallar nishayi kuma ana son a yi shi mutawaffifan wato tsakatsaki a sallar nishayi a yi shi tsakatsaki ba za a ɗauko dogin suraye ba a sallar subahi kuma sai a yi shi dogon sura a sallar azhar kuma sai a yi shi shi ma wato a asar kuma sallar sai a sai a takaita amma kuma ba a ce mutum ya zo ya ɗauko karatu ya yi ta yi har ya gajiyar da waɗanda suke bayansa ba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah yana tsawaita karatu aka kawo labarin sa ga manzon Allah annabi yuhibbu an takuna fattanan kana san ka zama fitinanne ne kana tsawaita karatu ai idan ka zo zaka yi sallah manzo Allah ce idan ka zo zaka yi sallah idan kai ɗaya ne in ka ga dama ka sauke Qur'ani a kowane raka'a ɗaya amma idan ka san da mamu a bayan ka to ka takaita annabi yace sabila da a cikin su akwai mai rauni a cikinsa akwai mabukaci a cikinsa akwai tsoho saboda haka sai ka yi ƙoƙari ka takaita ba kamar yadda yanzu wasu suka mai da shi gwaninta kawai idan an zo kawai da ka mutum ya zage lomacin tuwansa kawai yana sanya bangwaje ko ya nuna muku shi ai ya iya tajwid ita tsawaita abubuwa manza Allah bai koyar da haka ba manza Allah ya ce ya wala tu'assiru ku sauka kar ku tsananta inna dina yasiru wa lam yashdidi dina illa an galabahu addini yana da sauki ba mai tsananta addini sai wanda wanda wanda addini ya rinjaye ana fahimta ko to cikin hadisin dai manzo Allah ya ce masa bayan ka karanta abin da ya samu na alqur'ani sun marka sannan kai ruku'u hatta tatma inna raki'an sai ka nutsu gaɓoɓinka sun kwanta cikin ruku'u ka yi ruku'u sai gaɓoɓinka sun miƙe ka nutsu sun marfa sannan ka ɗago daga ruku'u ko sai ka ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd ko hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi shikenan sai ka kai sujuda shine manzo Allah ce sun marfa hatta ta'tadila qa'iman ba wai kana miƙewa zaka koma sai ta kana tsaye sun masjid sannan ka yi sujuda hatta tatma inna sajidan sai ka nutsu cikin sujuda sun marfa sannan ka taso daga sujuda hatta tatma inna jalisan sai ka nutsu a zaune ka ce rabbi gifir warhamko rabbi gifir li warhamni wa qurani wa afini warzuqni haka ake fadi ko ko a wani ruwayin da ya saba ma wannan rabbi gifirni warhamni wa qurani wa afini warzuqni sai ka karanta haka sannan ka koma haka manzon Allah ya ce kai sun maf'al zalika fi salatika kulliha haka za ka yi cikin sallolinka gaba ɗaya saboda haka akwai wanda za ka ga suna wasa da sallah suna yi ma sallah hawan kawara sallah shine mi'irajin bawa fa zuwa ga Allah sallah idan ka zo kana sallah kaman kana ƙetare hujbai ne zuwa ga Allah ta'ala saboda haka lokacin da ka zo kana sallah kana kana munajati ne da wanda kake ya halicce ka shine Allah kuma idan kai sujada kana sujada ne wato a, a, a, a, gaba ga zatin Allah ta'ala ma'ana zatin Allah ce a gaba da kai saboda haka idan ka zo yin sallah ka taro dukanin imaninka ka taro dukanin tunaninka ka mayar da shi ga Allah shi yasa ba a son kana sallah kana kalle kalle haka ba a so idan kana sallah ka saka idan dunanka a gurin da kake yin sujuda maulana sheku ahmadu tijani ya faɗi cikin rasa'il ɗinsa ya ce duk wanda kaga ya zo yana sallah yana yi masalla ƙoton kuciya ma'ana yana yi masalla furfurfur da sauri da sauri da sauri kamar yadda kuciya take cin hatsi sheku tijani ce ne duk wanda yake muridi nan ne yake irin wannan sallar ƙarya ke ya fitar daga da'ira ta shi ba muridi na bane eh yanzu aka ga wasu ai haka da aka ga suna sallah wai su sallan arubai ko wai sallah kawai kaga mutum yana sallah yana wasa da sallah kawai yana sallah ko to wannan babu shi daga manzon Allah babu shi daga ɗaya daga cikin magabata kuma duk wanda yake wasa da sallah to lallai sallan sa ba karɓaɓɓiya bane kuma Allah ya ce azaba ta tabbata gare shi fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun shi yasa a wani hadisin wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tujzu salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ruku'i was-sujudi duk sallan da mutum in ya zo ba zai miƙe bayansa gadan bayansa a ruku'u da sujuda ba wannan sallan ba ta yi ba aka ce za ka miƙe gadon bayan ka gwargwadon yadda za a ɗauki ƙoyi a saka gadon bayan naka bai faɗi ba zai tsaya da ka miƙe gadon bayan ka amma akwai wanda gadon bayan su ba zai iya miƙuwa haka ba to shi kenan sai ka yi gwargwadon abin da za ka iya yi ka yi iya ƙoƙarin ka yi abin da za ka iya yi ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saboda haka wato mu kula da gaske sosai sosai idan ka ga kana wasa da sallah to da akwai alaman munafici tattare da kai akwai alaman munafici Allah ya kiyaye mu muzabzabina baina zalik na'am مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا Allah yana faɗa wa annabi irin yadda munafukai suke ko da yaushe a ruɗa suke ba aka taɓa ganin su cikin nutsuwa ba ko da yaushe suna cikin zabzaba ka gansu ba nutsuwa tattare da su suna ruɗe sabila da shi mara gaskiya wai bahaushe ya ce mara gaskiya ko a ruwa yake gumi yake yi shi mutum mara gaskiya ba zai taɓa yin abu standard straight ba sabila da wato shi rakin gaskiyan wani abu ne da ya halitto shi ya sako shi ya gayyato shi cikin kwakwalwansa da jikinsa don haka dole abin ya zama gari ya za masana suka ce masu ilimin lugan jiki ko suka ce idan ka ga mutum ya zo yana magana yana haka yana yana yana shafa goshinsa suka ce duka alama ne na ƙarya ka ga mutum yana sabila da idan za ka yi ƙarya lokacin da za ka yi ƙarya ne kake saƙo maganganun da za ka faɗa ka gane amma idan kuma gaskiya ne gaskiya kwaya ɗaya ne kana zuwa kawai faɗanta za ka yi kaza kaza ne ya faru kawai shi yasa gaskiya in za ka faɗe ta sau dubu to za ka faɗe ta iri ɗaya ne amma ƙarya in za ka faɗe ta sau dubu to kowanne sai an samu ƙari sabila da kana ƙoƙari da dabarbarin yayi za a yi ka inganta maganin ta yadda za a yarda da cewa gaskiya kake yi to yana daga cikin halin munafukai ko da yaushe suna ƙoƙarin yadda za su shirya ma annabi ƙarerayin da zai yarda da su yau suna can suna kai ƙarerayi gobe suna nan suna kai ƙarerayi muzabzabi na bai na zalik suna kai komo tsakani zazzabina bai na zalik a wani kira'an kuma sun ce muzazzibina ko muzazzabina wato suna nan a tsakani yau suna can gobe suna nan yasa munafiki shi wato babban jarrabawan munafiki shine in bai yi munafincin ba ba ya jin daɗi shi in bai yi munafurci ba yana tashi da ba da munafurci zai fara tashi munafunci zai tashi ne yana tunani yau kuma wasu irin dabarbaru zan shirya wani irin yaudara zan shirya wani irin hiki wato dai ta tunani dai ya kawo abubuwa daban-daban daban-daban daban-daban ya sa mu nisanci munafurci mu nisanci munafurci munafiki cikin al'umma yayi asara munafiki fa baya yin arziki fa yakan kare ne cikin talauci talauci mai annakiya wanda babu mafita cikin wannan talauci sabiya da munafurci saboda mafi yawa munafurci yakan haɗo munanan halaye da yawa kun ga munafurci yakan yakan haɗo yakan haɗa da annamimanci abin da ake nufi da annamimanci shine ka ɗauki maganan wane ka kai gurin wane shine annamimi annamam wanda manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata namamun annamimi ba zai shiga aljanna ba wanda zan ji bakin junaidu sai in na ji bakin junaidu sai na je na kai wajen wancan annan ma sannan kuma yakan haɗo da ghiba maganan rada wanda manzo Allah ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina ghiba ya fi zina muni munafiki shi kullun ɗabi'ansa kenan yayi maganan wani bayan idonsa bayan idonsa wanda ba zai iya maimaitawa a gaban idonsa ba sannan munafirci ya haɗa da hasada sabila da da wuya ka samu munafiki ba mahasadi ba da wuya kowane munafiki za ka samu zuciyarsa faltake da hasada munafinci a kasuwa munafinci a makaranta munafinci a gida munafinci a anguwa munafinci a fadan sarakuna munafinci a gindin 'yan siyasa munafinci ya bi ko ina yanzu yanzu munafirci da kuɗi yake sayanta munafirci ka je ka kwakwafo munafincin wani ka kawo da kuɗi da a saya maka shi na kadan ba ajalan ba a ɗauki kuɗi a baka a hannunka kaga duk wanda ya yi wannan kuwa ai ai asara ya zamanto business ɗinsa da sana'ansa shine munafirci shine munafirci to yayi asara mu yi iya kokarin mu mu nisanci munafinci mu yi iya kokarin mu kuma abin yakan yi tasallul ya shiga jikin mutum ba tare da ya sani ba wani lokacin kana so kana burge abokan da kake zama da su gaba ɗayansu ina son in zamo ni aminin wane ne ni aminin wane ne kuna nan ku da yawa to kana son ka zamo aminan ku da yawa gaba ɗayan ku to dalilin son ka zamo aminan ku da yawa sai kuma ka zamo munafikin ku gaba ɗayan ku da ka zo wajen wannan ka tsara shi ka nuna masa shine gwanin da shine mubari shine kaza ka faɗo maganganun da za ka ƙasƙantar da darajar wancan a gabansa sannan ka sake zuwa gurin wannan sai ya zamanto kana nan tsakani kana langa a tsakani kai kana son wai ka burge ne mujamala ne baka san kuma munafurci bane tsantsan munafurci ba ka sanin lokacin da abin zai shige ka kawai ka saba da magana ɗaya in ka saba da magana ɗaya za ka kubuta daga munafurci shine idan za ka faɗi magana to ka faɗe ta ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin ku zamo masu faɗan gaskiya tsakaninku da Allah ko a kan kanku ne wani abu ya faru aka zo ana zargin wahaye ka ce ni ne kar a zargi kowa ni ne ne ana man fa'ala zalik ni na aikata sabila da wanda ya mutum yayi ikirari ya tabbatar da laifinsa shi kansa abin a yafe mishi ne dan idan kai mutum ne da ka san mutuntaka da insaniya da mu'amala wani mutum ya maka laifi sai ya zo gaban ka ya ce wani eh ni na aikata laifin nan amma ka yi haƙuri to wallahi idan kai mutum ne da ka zo zuciyanka ya karaya ya bani haƙuri shi kenan kar ka zama irin masu mutanen da suke son maza maza su ɗauki fansa su ɗauki fansa akan mutane ba sa nasara a rayuwarsu son ɗaukan fansa wallahi sai na ɗauki fansa akan wani bari dama kaɗan nake so na samu ai in na samu kuɗi a gurina kowa sai na gaza masa aya a hannunsa ni ma lokacin ina rashin kuɗi wallahi ba su tausaya mu ba Allah ya hana ka kuɗin Allah yana son ka zama mai jin tausayi duk wanda suka yi ta maka abu dan su cuce ka ka tausaya musu wanda suka yi ta zalintan ka suna karya lagon ka ka tausaya musu sabila hakika ne su abu tausayi ne duk abin da suka yi don su karya lagwan kama kansu suka yi ba makai suka yi ba sabiya da wahal ya hiqul makru sayyi illa bi ahlihi ko wahal ya hiqul makru sayyi illa bi ahlihi al makru sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci idan kaga mutum yana shiryawa to zai koma kan makocin sa ne Allah ya kiyaye mu muzabbina baina zalik munafikai kullun suna kai komo tsakanin manzon Allah da mushrikai la ilaha ula wa la ilaha ula su ba a muminai ba su ba a munafika ba ba a mushrikai ba su fito a riga ɗaya sun ki su fito a riga ɗaya muzabzabi na zai na zalik su ne a nan suna son su burge waɗannan yau su ne a can suna son su burge waɗannan yau shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul munafiqi ka masali shati al'airati bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi ukra shi munafiki kaman dabba ne wanda bata san a wani garke take ba dan an jima ta yi wannan garken dan an jima ta dawo wannan garken to haka munafiki yake munafiki ba zai taba tsayuwa maka standard yayi tafiya ɗaya ba sai yana tafiya yana malkwada langa langa ba zai taba tsayuwa yayi tafiya kwaya ɗaya ba saboda bai da gaskiya muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba ga sahabban manzon Allah ba balle su zama muminai su ba ga mushrikai ba ballanta na su zama munafikai su dai sun tsaya tsakani biyu saboda haka ranar alkiyama ma azaban su na musamman ne wa man yudlilillah wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka taba sama masa tafarkin da zai biya shirye ba Allah ya kiyaye mu Allah ya raba mu da munafinci Allah ya raba mu da cutukan zuciya Allah ya raba mu da cutukan rai Allah ya kawwamar da mu albarkan manzon Allah na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله يا أيها الذين آمنوا يا قوانا كي إيمان لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين kar ku riki kafirai su zama abokan kawancenku da soyayyanku abokan sadakanku da amintakanku min dunil muminina ku bar muminai ma'ana duk wanda zai riki kafiri ya zamo shine abokin gwaninsa abokin zamantakewansa abokin lafiya da zaman lafiyansa kuma a cikin wannan abokantakan ana cutar da musulmi ana cutar da addinin musulunci to wannan mutum ya yi asara sabiya da abinda munafukai suke yi kenan sun riki kafirai waliyai koma bayan muminai shi yasa wannan ayan ma tana ishara zuwa ga matsalar da ake tattauna shi na interfaith tana ishara Allah Ubangiji bai yadda ka kulla abokantaka da wani kafiri wanda a cikin wannan abokantakan za a samu shilalan da za ta biyo ta cutar da musulmi ba Allah bai yadda ba Allah bai yadda ba ma dama a cikin musulmi zai cutu to mumini ya fi maka musulmi mumini ɗaya mumini ɗaya ya fi maka kafaran duniya ga baki ɗaya kar domin ka amintar da kafarai ka cutar da ɗan uwanka musulmi shi yasa interfaith wanda ya zamanto comparative religion ko ko abin da suke ce masa muqaranatul adyan idan aka gine shi ta filalan da zai ruguje wa musulmi wani abu cikin natsuwansu ya ruguje da awan musulunci wai da sunan zaman lafiya Allah bai yarda da wannan ba wannan zahira ce Allah bai yarda da wai a'a a lallaba waɗanda ba musulmi ba domin wato wato musulmi ya ci gaba da zama cikin cutuwa ko wai ana son wai kawai shi ya yarda da musulmi a'a wannan haramun ne Allah ubangiji ya hana amma hiwarul adyan mu da Allah ya halicce mu cikin ƙasa ƙwaya ɗaya wanda muna da ƙabilu daban-daban kuma ƙasan nan ba iya ƙasan musulmi ba ne akwai musulmi akwai kirista akwai wanda ma ba kirista ba akwai waɗanda pagans ne masu ba su ma da addini gaba ɗaya to ba mu isa mu ce da mu zauna ba tare da mun yi wani ƙawance dangane da abokantakan da ya haɗa mu da 'yan uwan zaman mu a ƙasan ba abin da zai fitar da mu kawai shine halin musulunci sai dai idan wannan ƙawancen yana bayuwa zuwa ga cutar da addinin musulunci yana bayuwa zuwa ga daƙushe da awar musulunci to wannan kuma haramun ne a ƙulla wannan sadakan Allah Ubangiji bai yarda da ita ba wannan yana daidai da ya ayyuhal ladina amanu la tattakizul kafirina awliya min dunil mu'minina kar ku riƙi kafirai su zama abokan zamanku da ƙawancenku da amintakanku min dunin muminina koma bayan muminai a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina Allah yana tambayan muminai yanzu kuna son ku ba ma Allah hujja kwakwara akan ku wanda zai azabtar da ku saboda wannan hujjan in dai za ku kulla kawance da sadaka da amintaka da waɗanda ba musulmi ba kuma wannan sadakan tana bayuwa zuwa ga cutar da addinin musulunci da da'awan musulunci to hakika kun saye tiket na hujjan da za ku Allah zai azabtar da ku kun saye tiket in kun damka shi a hannun waɗanda za su kafa muku shaida a gurin Allah a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna son ku ba ma Allah hujja bayyananne akan ya azabtar da ku ne idan dai ba kuna son ku ba ma Allah hujjan da zai azabtar da ku ba to babu ku babu kafirci babu ku babu kafirai sai dai abin da ya zaman to labudda minhu shine zaman ƙasa ɗaya ya haɗa ku kuma babu yanda kuka iya zaman gari ɗaya ya haɗa ku babu ƙanda kuka iya zama anguwa ɗaya ya haɗa ku babu ƙanda kuka iya to ku zo mana kawai mu haɗu قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كو كذو ما هدو أكن أبين زي ديدي تتكارم كرم يشركا ما الله دا كومي kar mu kirkiro wani abin da muka kirkiro shi tsakanin hannayenmu mu dangana shi da Allah da kafafuwanmu idan kuma ba ku yarda da haka ba ko to ku yarda da cewa mu musulmai ne lakum dinukum waliya din qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ni dai bazan bauta ma abin da kuke bautawa wala antum a'biduna ma a'budu kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba wala ana a'bidu ma abattum ni ma bazan bautawa abin da kuke bautawa ba wala antum a'biduna ma a'budu kuma din ba za ku bautawa abin da ni nake bauta lakum dinukum waliya din ku rike addinin ku na rike addini na abin da ya hada mu na zaman kasa daya da gari daya wanda ya zamo labudda mu nema kawo zaman lafiya mu nemi kawo ci gaban arziki mu nemi kawo tsaro da sauransu mu haɗa kanmu domin mu ga yadda za mu zaɓar mu kanmu da shugaba na gari wannan ƙofa abu ɗaya yake domin haka Allah Ubangiji bai hana ba. Ya ayyuha allazina amanu la tattakizul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina na'am إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل منافقين في الدرك الأسفل سنة شنكسة كسة متى أقريا متى a ƙuryan wuta suke su sai an ɗaɗɗaga can can kasan idan idan aka yi aka kunna garwashi a ofin na biredi ko wato can ƙuryan zafin gurin ma ya fi zafin wuta zafi in aka buɗe can ƙuryan wajen da wutan take zafinta ya fi zafin wuta zafi to munafikai a ƙuryan wuta suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un munafiki ya shiga ukunsa munafiki ya yi asara munafiki zai ci azaba a gurin Allah kuma babban munafinci shine ana cutan musulunci da kai kuma kana da awan kai musulmi ne ana cutan musulmi da kai kana da awan kai musulmi ne sai yasa babu wani dan siyasan da zai zo ya rude mu da maganar sunan musulunci mu rantuma mu bi shi wallahi babu wannan dan fawayin nan din da zai mana wannan siya mu mun dade da wayewa idan mu abu yake tsaf yawwa dan siyasa kawai mai adalci mu da mu zaba mai tausayin mutane da mu zaba mai tausayin talakawa da mu zaba wanda zai kawo maslaha da zaman lafiya da ci gaban kasan mu za mu zaba yawwa ba wani ruwan mu da ka zo ka mana ƙaryar musulunci ƙaryar musulunci nawa aka mana nawa aka yaudare mu da sunan musulunci yaushe ma musulunci yake da kima a idan kuma wallahi sun fi kimanta waɗanda ba musulmi ba akan mu musulmi abu nawa za a yi shugaban ƙasa ya haye mutum ɗaya ne zai mutu a ƙasan waje kudu ya haya ƙasan ya je jaje littafi za a launching ya haya ƙasan ya je launching za a kashe musulmai sun fi dubbai ya ce Allah ya sauke kawai shi kenan mun yi Allah wa dai Allah ya sauke shi kenan kawai da kuma an zo an yi ta cika mutane da ihu ga musulmi nan ga mumini nan buhari buhari buhari buhari ku waye ku gane yanzu safsada da dabarbarin yadda za a yaudare mu da musulunci ya wuce shi wanda ya zo yana maganar shi musulmi ne musuluncin zai yada musuluncin kan zai yada me yayi wa musuluncin me yayi wa musuluncin ka yau abin da kai ci ba musulman bane ba wanda ba musulmin bane ya zo ya gina makarantun tsangayu musulman suka zo suna rushe makarantun tsangayun ba eh saboda haka babu wani dan siyasan da zai zo ya raudare mu da sunan wai musulunci da sauransu babu yawwa kawai abin da zai tabbatar mana da cewa kai din nan kai ne shine kawai mu gani a ƙasa in ji kare ko ana biki a gidan sukari ya ce mu gani a ƙasa saboda haka duk wani wanda zai zo ya mana maganan mu zaɓe shi ko mu a to mu gani a ƙasa idan ba mu gani a ƙasa ba babu mu babu wani yawwa ba mu babu kowa kuma mun faɗa mun ƙara kowa ya kaɗa katin zaɓensa ya ajiye shi da mu zaɓi mai tausayin almajirai za mu zaɓi wanda za su kawo mana zaman lafiya kuma albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kan mun fita daga cikin dukkanin kukumin wanda zai zo ya tsaura mu akan tunaninsa da sunan wane ne gwani kaza wane ne gwani kaza alhali zai je ya gyara tuwon miyansa ne ya gyara gidansa ya gyara ma 'ya'yansa rayuwa ya kassara al'umma da sunan yana son ya ɗaura mutane wai a zaɓi wai wai wai wai wai wai ga wani shine gwanin sunna nan ga wani shine kaza shine kaza duk yanzu idan ma abu yake fara mu yadda da wannan shigantakan ba innal munafiqina fi darakil asfali minan nar munafikai suna can can ƙuryan wutan jahannama wuta guda bakwai ne kamar yadda aljanna ma kwaya bakwai ne farkon wuta farkon wuta ita ce jahannama farkon wuta kenan yawwa na biyu laza na uku hutama na hudu sa'ira na biyar saƙara ko yawwa na shida jahim na bakwai hawiya ko sayasla naran to wannan naran hawiya din ita ce ta bakwai to ita wannan fiddarakil asfali minan nar wasu suka ce addarak din nan wani akwati ne aka yi shi aka kulle shi da kwado da a saka munafikai a ciki ana azabtar da su azaban munafiki fa yafi azaban kowa yafi azaban kafiri ba wani azaba sama da azaban munafiki wanda suka fi kowa can azaba ranar alkiyama mutane uku ne na farko sune almunafiqun wanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar sune na farko na biyu wanda suka kafirce daga ashabul ma'ida wanda suka ce a harshen annabi isa ya Allah ka saukar mana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka kuma Allah ya ce zan saukar muku amma duk wanda ya kafirce bayan na saukar da wannan ni'iman fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin zan azabtar da shi azaban da ban taba azabtar da wani daga cikin talikai da irin wannan azaban ba to shine na biyu na uku kuma a tsananin azaba su ne ya jama'an fir'aun manzo Allah ubangiji yana cewa adkhilu ala fir'auna shadda al'azabi ku shigar da iyalan fir'auna ma'ana jama'an fir'auna ku shigar da su azaba mai tsanani to waɗannan su ne kwaloluwan azaba kaga ana nuna maka irin su Abu Lahab irin su Abu Jahal irin su Mugera ko irin su Asi dan Wa'il da sauransu wanda suka yi duk wanda suka cuci manzan Allah nan da kafiran da suka yi ta cutar azaban su bai kai azaban munafikin da ya zauna kusa da manzan Allah na cutar manzan Allah ba saboda munafiki tsinanne kullum yana jikinka me yasa manzan Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin ina neman tsarinka daga makirin aboki yana dafe da ni yana lankaye da ni kamar inuwa na duk yanda nayi yana dina ainihu tayarani idan sa suna kallo na a idansa na fiska kan yana kallo ne yana min dariya amma idansa na zuciya a busan kamɗarera wa qalbuhu tar'ani zuciyarsa tana kiwo na in ra'a hasanatan yana ganin abu mai kyau ya same ni wanda za a taya ni murna da fana hasi yayi maza maza ya lullube ya boye ba ya san a san abin da ya same ni na alheri wa in ra'a sayi'atan idan ya ga bala'i ya far min aza'aha yanzu yanzu dai ya announcement dinta kaji abin da ya faru da wani ko kaji ai dama karshen ta kenan ai na faɗa maka ai wannan ba zai yi karshe mai kyau ba ka gani ai karshen ta kenan to Allah ya raba mu da irin wannan abokin Allah ya raba mu da munafiki da munafurci gobe za mu tashi a aya na 146 illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yuti Allahu al mu'minina ajran azima sadaqallahu al azim na'am na'am wannan ya ce Allah ya ƙara malar nisan kwana Amin.
albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ce wasallam yana neman ƙarin bayani akan salatul fati wasu na inkarin ta salatul fati salatul fati mun dade muna magana akan salatul fati har mutane sun fahimta sun gane masu fada da salatul fati ma yanzu sun yi wayo sun daina sai dai su je su yi ma yan gargajiya yan ƙauye jahilai wanda ba su san me ake ciki ba amma ko social media kake budewa an wayar ma kowa kai akan salatul fati an wayar ma kowa kai akan salatul fati salatul fati salatin annabi ne kuma salati ne wanda yake ɗauke da gwalagwalan ma'anonin da ake yaban manzan Allah kuma duk salatin duniya duk salatin duniya irakanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kowane salati kowane salati abinda zai biyo bayansa kirari ne kowane salati farkonsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abinda zai biyo bayansa kirari ne to a salatul fatihi da akwai dan haka duk wanda ya zagi salatul fatih ya zagi annabi ne wallahi tallahi ya zagi annabi ne kuma ba zai gama da duniya lafiya ba wallahi wallahi duk wanda ya zagi salatul fatih annabi ya zaga saboda haka ku kiyaye kanku ku kiyaye kanku ku mai da hankalinku duk abin da kuke yi da sunan fada da gaba da waliyai da sauransu kar abin yayi ta'addi ya je ga manzon Allah duk salatin da zaka kawo na duniya farkonsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko Allahumma salli ala Muhammad duk abin da zai biyo bayansa kirari ne to salatul fatih ma haka take kirari ne abin da ya biyo bayanta wanda kai baka yadda da shi din ba Allah ya ji kan malam Abubakar Gumi shi da kansa naji yana ce salatul fatih waye ya isa ya kushe ma'anan da yake cikin salatul fatih waye zai ce ma'anan da ke cikin salatul fatih laifi ne ba wanda zai faɗa kuma dan mai salatul fatihi ya ce maka shi salatul fatihi ta fi masa duk salatai a gurinsa kar ka tsangwame shi ka zarge shi ka bashi kai kuma ɗauki wanda ta fi maka saboda ƙa'idan malamai babu annabi bai taɓa kawo salati kawo wannan salatin ya ce wannan salatin ita ne tafi kowane salati ba wani hadisin da ka isa ka kawo mun ko hadisin ƙarya ne da annabi ya ce wannan salatin ta fi wata salati kai idan Allah ya haska maka ta zuciyanka salati kaza darajanta da martabanta ya kai kaza shikenan albani ai ya kawo cikin sifatu salatin nabi babin da yake magana akan salatin manzon Allah yace wanda yayi ba a ce ma'anan bakashen shine ya rantse ga Allah ya ce sai na yi ma annabi salati da salatin da duk duniya babu salati kamanta ya ce to mazhaban shafi'iyya shine a gurin sha- shawafi'a idan zai yi wannan bakatansa zai biya bakatansa salatin da zai shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa ghafala an zikrihi yana nan cikin to salatin nabi na albani ba salatul ibrahimiyya ya kawo ba sai ya nakalto ya ce a gurin shafi'awa sun dogara da cewa in kana son ka yi salatin da tafi kowace salati ka yi ba ka ce da ka yi salatin da tafi kowace salati to ka yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa salli ala sayyidina Muhammadin kullama gafala an zikrihi al-gafiluna kuma shafi'awa sun ginu da haka ne akan farkon littafin shugabansu al-Imam Shafi'i littafin da take hukunci wa mazhaban Shafi'iyya gaba ɗaya mai suna al-Ummu da salatin da ya buɗe littafinsa kenan dan haka suka gino akan wannan salatin in kai ba ka ce zaka yi salatin da tafi kowace salati da ka yi kullama zakarahu zakiruna ghafala an zikrihi al-ghafiluna dan haka wanda yace maka salatul fatihi ta fi masa kowace salati bashi Allah bai daura maka alhakin sai kai jojin din shi ba ka bar shi idan an je gaban Allah ranar alkiyama kowa sai tasa ta kai shi amma ka zauna kana jahilcin wai salatin salatin wata mata ne faci wannan wani irin dakikanci ne da jahilci yanzu jahilcin mutum har ya kai ya fahimci alfatihi lima ubulika ana nufin wata mace ce sunanta fati fati hasbin Allah wa ni'mal wakil wallahi tallahi da yawan su da yawan su kwakwalwan su yanda ka san kwakwalwan gumaka wallahi amma idan ban da gunki waye zai fahimci ma'anan alfatihi lima ubulika shine wata mata fati alfatihi lima ubulika salati ne mai kyau mai kyau salati ne mu a gurinmu 'yan ɗarikan tijaniya ba wata salati da take isar da mutum zuwa ga manzan Allah kamar wannan salatin kuma min yarda kai ma in ka ga dama ɗauko wata salati ka ce ita ce tafi maka tafi maka kowanne mu ba damuwa amma ba mu nakara ka ba kai kar ka nakara mu kuma salatul fatihi tana da hujjoji daban-daban ruwayoyi daban-daban shifa ya kawo cikin قاضي الإيال يا كاو تكين شفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم يا كاو صلاة الفاتح رواية سلمة الكندي دقة سيدنا علي har yanzu ibn kasir ya kawo cikin bidaya cikin tafsirin sa tafsirul qur'an al aziz ya kawo karkashin inna allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya kawo salatul fati gashi nan salatul fati da yawa littattafai sama da goma sha wanda ana tabbatar da salatul fatihin ma tana da tana da isnadi mauqufi akan sayyidina ali ibn abi talib yana karantar da mutane Allahumma dahi alwadhu wa tubari almasmuka ce wa jabbar alqulubi ala fitratiha shaqiyaha wa sa'idiha ij'al shara'ifa salawatika wa nawami barakatika ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulika wannan kullum mun fada mun karanta shi har kwakwale sun ji sun gane duk wanda kaga bai gane ba shi ya gagara ganar da kansa kuma abin da ya sa masu salatul fati suka ce salatul fati ta fi kowace salati sabiya da kowane salati ba salatin da take da haka kadrihi wa mizan da azim in ba salatul fatihi ba ma'anan haka kadrihi Allah kai ma annabi salati gwargwadon martaban sa a gurin ka kaga kuma babu wanda ya san martaban manzon Allah a gurin Allah sai Allah yawwa saboda haka mu mun ji mun yarda kuma mun bi kuma su da suke ce kar mu yi salatul fati salati nawa suke wanda ba annabi bane yayi da sigan da suke yi salati nawa a je a bibiyi karatuttukan malamansu da a ji a farkon mukaddima suna salati su je su ɗauko ruwaya da isnadi na wannan salatin da suke a farkon farkon mukaddimansu wassalatu wassalatu wassalamani wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ai ina kaga wannan ruwayar ta zo ala atammani al-akmalani wa sallallahu ala nabiyil karim ai ina kaga wannan sallallahu ala nabiyil karim ita kanta ma sallallahu alaihi wasallam da ake cewa a ina ka gani jahilai kawai mu je gaba da Allah
na sai Allah ya kara wa lafiya a ume gaskiyar muta malaman da ake zuwa wajen su sai su rubutu a ƙasa sai ce mutum wai wani abu zai faru da shi rubutu a ƙasa wani irin rubutu bugun ƙasa kenan malaman duba na
to shi ilimin duba hausawa ne suke ce duba ko yawwa akwai ilimin ramli hisabi kashi-kashi ne akwai hisabul falak akwai hisabul wafaq akwai hisabul hisab hisabi kashi uku ne akwai hisabi na falaki falaki shine abin da ya shafi tauraron sama ko da hanyoyinsu akwai hisabin ramli ramli shine ƙasa ka zazza na ƙasa amma shi ma bin hanyar taurari ne akwai kuma hisabin wafaq shi kuma wafaƙi ne aufaku akwai shi kuma ainihin hisabul hisab hisabul hisab shine lissafi na ƙidanyen wato kamar mathematics haka yake shine abaje da hawaza haɗaya wanda mafi yawa kamar mu da muka yi karatu a zaure mu mun karanci irin wannan abaje da hawaza haɗaya yadda ake buga lissafi koya maka bugun bibiyu so bibiyu uku uku so uku uku hurhudu haka dai yanda ake duka mun koya kuma abin da yasa muka koya mun koya ne sabila da ta wannan ake karantar da mu ilimin rabon gado ta wannan ake karantar da mu ilimin rabon gado kuma ilimi ne sahihi ingantacce da baya da maraba da mathematics baya da maraba shi hisabul hisab kenan shi kuma hisabul falak shi ma ilimi ne daga cikin ilimomi masu asali wanda Allah ya sanar da bayinsa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalik taqdiru al aziz al alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil kadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara qamara wala al laylu sabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbahuna saboda haka shi falak din nan wani ilimi ne na musamman na hanyoyin taurari da mawaƙi na taurari ko wanda yana nan Allah Ubangiji ya bayar ma wasu daga cikin bayi amma shi ilimin wanda ya san ilimin taurari ya mayar da shi hanyar ilimin da zai zama arrafa arrafa shine ka zo ka tambaye shi me zai faru gobe ya ce maka kaza ne zai faru me zai faru da ni kaza ne zai faru da kai to manzon Allah ya ce wannan haramun ne man ata arrafan faqad kafara bima unzila ala muhammadi duk wanda ya zo wajen mai duba da zai duba ya ce kaza zai faru da kai dukiyanka kar ka saka shi guri kaza a'a ka yi kaza a guri kaza arrafan kenan wanda ya mayar da wannan ilimin hanyar da zai na faɗan abubuwan da a ƙa'ida ba wani wanda yake alhakin da zai ce kaza sharri ne zai faru Allah kaɗai shi ya sani ba wanda ya san sharri ko alkhairi sai Allah to duk wanda ya ɗauki wannan haramun ne Allah bai yarda da shi ba manzon Allah bai yarda da shi duk da wasu suna cewa wai ilimi ne ma da aka ba mu wani daga cikin annabawa ko annabi Idris ne suna cewa a'a annabi ya yi magana akan akwai waɗanda aka ba su ilimin zane da su zana su faɗi kaza amma dai amma babu wani ɗaya daga cikin magabatanmu mu kanmu ma a addinin musulunci ba magabacin da ya yarda da wannan a matsayin a matsayin hanya malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a wannan bangarorin misali idan ka ɗauki al'imamu suyuɗi za ka gana da rubuce da yawa da yawa a kan wannan ɓangarorin idan ka ɗauki al'imamun gazali za ka gana da rubuce-rubuce da yawa a kan wannan ɓangarorin saboda haka shi ilimin daban shi kuma sarrafa ilimin ta yadda Allah ya haramta daban sanin ilimin ba haramun bane ba haramun bane sanin ilimin amfani da ilimin ta hanyar bokanci da tsafe-tsafe shine haramun wallahu a'lam lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya biya mana bukatunmu za mu rufe tafsiri ranar alhamis idan Allah ya kai mu saboda haka falyuballighu shahidu minkum al-ghaiba ku ba da labari ma waɗanda suke nesa insha Allah ranar alhamis kuma sai ya zama an zo da wurori karfe 8 sallan ana idar da sallah kawai sabila da mu samu mu gabatar da abubuwan da zamu gabatar na program waɗanda za su zo daga nesa Allah ya kawo su lafiya waɗanda kuma muke tare da su a gida Allah ya ba mu dama mu sauke wannan abu kamar yadda muka fara maula mu shak dahiru yau ya tafi umara to kamar yadda ya kama hanya Allah ya sauke shi lafiya yanzu haka ana hanya Allah ya sauke shi lafiya Allah ya dawo mana da shi lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين